الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallonmu da saurare barkamu da yau barkamu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da tv na banfirai a yau muna juma'a sha uku ga wata na biyar hijira ta masu rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1446 ya yi daidai da 20 da ya yi daidai da takwas hutar ne ya yi daidai da sha biyar ga wata na sha ɗaya miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2024 yan uwa muna tare da shehu malami sheik abdulmalik hamis daga nan ya mai birnin ya mai jamhuriyar niger inda malam ya ɗauko mana karatu kan alistimar an gangaro an zo cikin ilmaniya to ina tsammani an yi tarifi a karmakalla yau insha Allah ta'ala za mu tashi bisa kai ga ilmaniya karmakalla bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Bonferai, eh, gidan TV da rediyo na Bonferai da yake nan yamai kenan waɗanda suke cikin ƙasa da kuma waɗanda suke wajen ƙasa muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci.
na'am Muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka sake haduwa da ku a haduwar mu ta mako mako ran juma'a da safe daga karfe tara zuwa goma idan Allah ba mu iko tsawon watanni daga bayan sallah babba zuwa kusan ramadan muke dakatar da karatu na'am to kuma yanzu Allah ya kaddare mun dawo mun dora to karatun da mu dama muka yi alkawari tun waccan shekara da ta gabata cewa mun dauko bayani kan al-istimar da da da ta'rifuhu da kuma anwa'uhu da ahdafuhu da kuma muqawamatuhu da sauransu ma'ana dai mulkin mallaka mi ake nufi da shi manufofinsa nau'i nau'i na mulkin mallaka dalilan yin mulkin mallaka shine asbabuhu ya za a yi a tunkari mulkin mallaka da abin da ya kama da haka na'am wanda kuma uh, wancan shekara kenan ta nan muka tsaya uh, bana kuma muka zo muka fara muka ɗan yi bita kaɗan kan shi mulkin mallaka ɗin da kuma waɗansu abubuwa da suke da alaƙa da shi ko ba haka ba haka to sannan kuma sai muka shigo zuwa ga wani ɓangare daga cikin ɓangarori shine tasirin mulkin mallaka game da addini addini na'am to wancan satin da muka ɗan fara taɓowa gadan-gadan tare da malam muhammad sani kan al'ilmaniya na'am to yanzu game da wanda eh, bai saurari wancan karatu ba ba za mu iya shiga ba gadan-gadan kai tsaye za mu ɗanyi wata yan bita kaɗan na'am yadda za ta zama to kamar shimfiɗa yadda mutum ko bai saurari wancan karatun ba zai iya fahimtar ina ne aka dosa gaskiya ina fata an fahimce ne abinda suke ce ma arrabtu cikin ilmin tarbiya ilmin tarbiya suna ce arrabtu baina yani ad-darsu sabiq wa ad-darsu lahiq in malami ya zo a aji zai bada darasi to bai dace ba kawai shiga cikin wancan darasi kai tsaye Sabo.
ya dan yawwa sabo ya yi bita cikin tsoho sai ya kawo ko da kamar fakara ta karshe ta sai ya zo daidai inda ake sai shi hada kaga sai a fahimta Na'am.
ko kuma in darasi ne sabo to sai shi tahiyatul azhar ya shiryar da kwakwalwa yayi muqaddima Na'am.
dan a fahimci ina ne za a shi yasa maza ga idan malami ya zo a aji sai ya rubuta rana ya rubuta wata ya rubuta maciyar kin da zai karatu da shafitar kin da zai karatu wannan duk tahiyatul azhar ne sai kai wannan bayanin sannan sai ka shiga Na'am.
to mu ko wani in ya zo kawai fada ɗaya na da yi kaga musamman kamar masu wa'adi da masu khutba da masu muhadarat a bangaren addini wannan bangare namu ne Na'am.
amma sai ka iske mutum ya zo zai fara wa'azi ba bai- ba ruwa ne da wani maudu'i kawai ce a jawo mai ayi ko ya hada maudu'i 20 cikin karatu guda saboda gudan din ba zai bai da damar da zai gabatar da shi tiriyan tiriyan ma'aluma cikin sun yi saurin karewa to kaga dole sai an ketara sai a ɗebo wanga ya an ga shi ma lokaci bai kare ba a ɗebo wanga ya an ga bai kare ba kuma a ɗebo wanga sai ka iske maudu'i 20 cikin karatu guda wannan yana nuna baka tsaya ka yi bincike sosai ba akan maudu'in da ya kamata kai karatu a kansa mun fahimci wannan da ke ko to shi al-istimar dama mun ce kalima ce ta mulkin mallaka kuma mun faɗi abin da suke nufi da shi a wajensu Na'am.
kuma muka ce ma'anar shi bai dace ma a ce mai istimar ba domin kalima ta istimar shine rayar da abu kai abu ya ci gaba to su kuma eh, kalima ce sun ka ɗauko ta musulunci eh, musamman cikin alkur'ani huwa an sha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha kamar yadda annabi salih ya ga mutane musa kaga su kuma tura da sun ka zo ba istimar suka yi ba ba ba ana ba rayar da mu suka yi ba ma'ana ba su kawo mana wani ci gaba ba Gaskiya.
sun yi mana ihtilal mamaya occupation sannan sun yi al-istidmar wa tadmir wa takhrib extermination na halakar da mutane Na'am.
da haka wannan kaga har daga cikin du'a masu da'awa sai kace wani ya dauko ya ce al-mustamirun Gaskiya.
wannan kalma ce ta musulunci ba istimari da suka yi ba an gane ko Na'am.
to mun yi bayanin yadda suka yi zama a alif da ɗari tara da tamanin da hudu zuwa ɗari tara da tamanin da biyar mun faɗi irin ƙasar da suka zauna da ƙasashen da suka zauna ko ba haka nan bari ƙasa goma sha hudu da suka zauna a berlin conference de berlin kamar yadda ake zance mun faɗi kuma yadda suka yi tsari da yadda suka kakkasa duniya No.
da yadda kowa ga inda zai yi abin nan sun ɗauke ta kamar wato wani biredi na wanda abin da ake yi No.
zuwa- zuwa a ɗan yayyanka ko mu ce gato ga wanda ke jin faransanci a yayyanka shi an gane ko kuma ce kek ga wanda yake jin english Na'am.
an gane ko yadda za a yayyanka haka suka yayyanka duniya to mun zo kuma misali game da afirka har muka shigo kasar niger Na'am.
ga yadda take tun kafin zuwan mulkin mallaka to amma yanzu sai mu zo zuwa ga miye dalilin da yasa su turawa suka rungumi ita ilmaniya ah. tunda kahin mu su ce mu su farlanta muna ita shin su kakata zo gare su
Na'am.
ba sani ko mun fahimta ba Na'am. aka- yawwa bahaushe ce kwacce shi na baka riga an ka ce ka mi Kadiri.
ka dibi ta wuya ne Na'am.
ko ba haka nan bane to shin su wai daga ina ilmaniya ta so musu sannan mi suke nufi da ita mun dan taba ta'arifin ta to daga yanzu za a tashi Na'am.
mi ake nufi da ilmaniya da ya an kai ta samo asali a turai kuma a wani lokaci ta shigo kasashen mu wanga shine karatun da za a yi yanzu bi idnillahi ta'ala Na'am.
kuma wa ita ilmaniyar da suka kawo ta a kasashen mu ɗaya ne daga cikin hanyoyin yakar addinin musulunci da kuma al'adodi inda ba musulunci nagari ina fata ana fahimta ta yakar al'adodin da mutane suke akan su nagari Mm.
to sai mu ji Na'am.
ilmaniya mun faɗa cikin su turawan faransa tunda galibi ma su turawan faransa suna gaba cikin irin wannan ciya Na'am.
za mu zo mu yi bayani sun ka ce abinda ake nufi da ita duk da yake a larabci eh, secularism suke kiranta da english Na'am.
da faransai suna kiranta laicite to me ake nuhi da ita sun ka ce wato abinda ake nuhi da ilmaniya laicite principe de séparation de la société civile et de la société religieuse Mm.
principe da faransanci da kaji an ce principe gimshiki na abuna wanda bai jijjiga Na'am.
tabbataccen abuna de séparation a raba an gane ko Na'am.
de la société civile ma'ana société jama'a kenan Shi asalin société abu na wanda an hada shi Na'am.
an gane ko wato tafiyar mutane ta rayuwarsu ta yau da gobe civil kamar abin da shahi almadani tahiyar rayuwa Mhm, mhm.
et de la société religieuse da kuma addini ma'ana mallamai masu wa'azi da wani masallaci duk da su ba masallaci ba wancan lokaci cocira Mhm.
a maida su gehe mutane su yi rayuwarsu irin yadda suka gada ba da english duk waɗai dan bambancin dama wajen kwaɗi ne da gabatarwa da wani abu suka ce abinda ake nuhi da secularism shine the principle kaga su français principle suke cewa the principle of separation wato ka'ida ne ta rarrabawa of the state a raba state in an ce state yana iya ɗaukar jiha yana iya ɗaukar gwamnati yana iya ɗaukar eta kamar halin da ma mutum yake ciki to in ka ji an ce state a Najeriya ana nufin wato kamar jiha kenan yawa kenan the principle of separation of the state from the religious institution shine a rarraba wato tafiyar rayuwa ta mutane an gane ko game da wato rayuwa ta addini shi yasa kamar in muka duba waɗanda ma suka zo wajen akwai da'iratul ma'arif al-birtaniya encyclopedia ake kiranta da'iratul ma'arif al-birtaniya babban littafi ne wanda ya shahi ingila saboda ka san wajen mulkin mallaka tana gaban su tana da wani babban encyclopedia wadda ta tattaro ma'anoni da abubuwan da take nufi to sai aka samu waɗansu suka yi ƙoƙarin tarjama abin da ke cikin ta duk aka zo aka yi ta kai kusan mujalladi talatin da wani abu ya kamata a ce maktabobi namu suna da irin waɗannan a kawo ta annangle a kawo ta an faransai a kawo ta annarab a ba ɗaliban ilimi su yi karatu su san abin da ke ciki saboda a kafa musu hujja da abin da su suka rubuta kuma ana samun su na ana samun su a ba alaran mai isa shi kahiri in dai ga kuɗi komi da naka so ai yana maka shi ai abu na wanda yake rubuce to da suka zo da larabci masu abin nan sai sun ka ce harakatun ijtima'iyya abin da ake nufi da ilmaniya haraka in an ce haraka movement ba irin wancan haraka na moci ba eh duk da yake na haraka na nufin movement daga nan na sassamu asali dama movement ai na nufin moci ina fata an fahimci amma ana nufin kamar wata jama'a ce wadda ta tsayu kamar wata kungiya ce ko wani tsari ne na tafiya na wata al'umma harakatun ijtima'iyya tahdifu to abin da take bukata ma'ana tahdifu ila sarfin nas tana son ta juyar da mutane an gane ko ko a juyar da mutane wa taujihihim a fuskantar da su daga alwajihuna a fuskantar da su a juyar da alƙiblar tunanin su da fuskar su ba wai fuskar ɗaya ake nufi ba tunanin su gaba ɗaya min al-ihtimami bil akhirah su daina tunani da tunanin lahira ila al-ihtimam bi hadhihi al-hayati ad-dunya wahdaha su yarda da duniya ita kadai wanga tarifi ne na da'iratul ma'arif al-birtaniya ga wancan na faransanci ga wancan na english kenan da wannan zamu gane me ake nufi da ilmaniya shi yasa danganta ta zuwa ga ilmi tun wancan sati mun yi bayani domin ilmaniya daga ilmu ne ko almaniya kuma da su cewa in ma kace almaniya babu alman da larabci kaga nan an samu kuskure tun daga nan na farko na yin wasali alima ya alamu ilman ake cewa abu na biyu ilmaniya da an kace mata babu ilman da larabci alif da nunukin daga baya da suka suka kara su don ilman ake cewa sannan kuma danganta ta zuwa ga ilmi shi kanshi za mu zo mu ga dalilin da yasa ake danganta ta zuwa ga ilmi domin an kace al-ilmu da english ne science scientific ilmiyan no. an gane ko mm -hmm. to kenan scientifically ilmiyan scientific man to danganta ilmaniya zuwa ga ilmi akwai wani dalili da yasa shasa sunanta na asali alladiniya tsarin da bai yadda a sami shi addini cikin tafiyarsa ba shi kan shi alladiniya kin wannan istilah din ma karan kanshi a larabci babu shi asali domin a larabci ba sa kawo harafin nafiyu a cikin kalima sai dai zan wurin kalima kari a ce ghairar dini ko didduddin amma yanzu mustalah saboda ana tarjama sai da shigo saboda su turawan haka suke yi a nasu kaga sai suna kiran non-religious anti-religious sai suka sun ka ce addini sai suka sa Allah saboda can non-religious ya kamar matsayin kalima guda wanda kuma wasu ma'alluga alkahira da sun kai bincike in ka diba cikin tasrihatul lugawiyya sun kawo shi ma'ana dai asalin shi ba mustalah ne ba wanda asalan ma ko a tsarin larabcin ma ba na larabci na ba muna garewa akwai wani da ake kira kahirin faransa sunan shi louis wanda ya zo yana daga cikin waɗanda suka zo kasashen larabawa a ƙasar misra musamman a alif da 1882 da rubuta dictionary wajen tarjama shi ya fara sawa wannan mustala a cikin tsarin turanci wato dictionary na faransanci da larabci sai nan majma'al lugha al-qahira sune qamus na farko kamar da malaman tarihi suke faɗa su suka fara sawan mustalah na ilmaniya kwata kwata can da cikin dictionary saboda wannan tsarin babu shi ne a kasashen mu sawa'an na Afirka sawa'an na Laraba babu shi ne kwata kwata yasa dirasatul mustalahat abu ne mai muhimmanci ga mai ilmi da mai bincike saboda ya san mi zai faɗa ya hujjojin shi ya ƴan an taso zai kare kanshi mun gane wannan ko to kaga dai ashe abin akwai gumudu cikin shi mai yawa shi yasa wasu kake a kira shi ad-dunyawiyya abi duniya kawai shine kamata a kira shi wasu na gani ana kiran shi almadiyya a kira shi almadiyya materialism duk da yake ba haka ne sunan shi ba an kuma an faransai materialism zai komawa amma hakikatan duk saboda shi addini yana tura ka ne zuwa ga imani da gaibi su ko ba su yarda da gaibi ba abinda aka gani shi a akwai abinda ba a gani ba babu shi don haka an ka tai zuwa wannan kaga an tai zuwa babu Allah kenan babu mala'iku tun da ba ganin su akai ba ina fata ana fahimta ta babu kiyama kenan kaga duk abin da ke gaibi kore shi za a yi shi yasa ma sai da an ka kasa su ita kanta ilmaniyar gida biyu akwai ilmaniya waɗanda suke masu ɗan sassauƙar ra'ayi wanda ake ce ma non-religious su ba sun kafirce ma addini ba amma addini ya koma can gehe shi yasa sun kace sunan su bai dace a ce fasulun dini anil daula ba a raba addini da gwamnati a'a asalinsa fasulun dini anil haya a raba addini da rayuwar duniya domin ko da ba wai aikin gwamnati kake yi ba ai su suna son ka aji addini ka bi tsarinsu to kenan ba fasul addini a daula na ba ina fata da fita ta to kuma akwai anti-religious su ne yan shiyu'iyya communism waɗanda suke bin mazhaba ta shiyu'iyya irin gabascin duniya wajen su rasha su waɗanda ana kiran su kamar tasu laicite shine kafirce ma addini gaba ɗaya kwata-kwata ko a cikin rayuwa ko ba a cikin rayuwa amma yarda da tsarin addini ba mun ji waɗannan guda biyu mun gane wannan da kyau kenan ita kanta ilmaniya ta kakkasu ya kamata mutum lokacin da ke bincike ya gane ba ilmaniya iri ɗaya bace shi yasa ilmaniya irin ta Rasha ta bambanta da ilmaniya irin ta Faransa da ta Ingila saboda su waɗancan asalin su kiristoci ne ina fata da fahimta su ko waɗancan ba su da wannan kiristancin asfil asl to waɗancan sun ɗauki cewa asali kwaminisanci za su bi tsarin da su suke so babu zancen ma a kawo su ko waɗanga sun yi ma addinin su bore na bayan addinin nasu ya samu matsala za mu zo mu yi dalili mu kawo dalilin me yasa addinin nasu ya samu matsala a can an gane ko shi yasa sai suka kafirce so suka ce to wato addini ya koma wato can wurin ibada shi yasa ma zaka ga lokacin da suke zanga-zanga suna cewa separate separate the church of the states sai kaga an yi babban karto irin wanda an dauka wai a raba coci da mi da tahiyar rayuwa an gane ko kaga ba su ce separate da mosque ba masallaci saboda mi saboda su mutane ne masu biyan addinin kiristanci ka daga nan karatu zai tashi to ana rama isa in muka zo kamar zuwa ga ilmaniya an gane ko tun da bayan mun yi ta'arifin ta da tana ɗaya daga cikin hanyoyin da kuma ake son a yaƙi addinin musulunci da a yaƙi kuma al'adodin kowace al'umma da su tun da su turawa abinda suke so ka ajina ka addini ka bina su ka ajina ka tsari ka bina su komi kai ba kada sai abinda sun ka baka su za su faɗa ma yadda za ka yi tunani su za su faɗa ma yadda za ka ci abinci su za su faɗa ma mi ya kamata ka yi su ya kamata su gaya ma mi ya kamata ka bari kai da sun ka ɗauki mutane tambaɗaɗɗi ma wai gani suka yi hadda kwanciya da mata duniya bata iya ba yanzu an balbazo sojoji da sojojinsu ba ina nufin sojoji masu yaki ba yaran su da za su zo su goya ma duniya yadda za ake kwanciya da mata mu yanzu har da kwanciya da mata afirka fa ba mu san ma yadda ya kamata mu yi kwanciya da mata ba mu aihu sai sun zo an koya mana yadda za a yi ai kwanciya kaga renin wayon yayi yawa renin wayon yayi yawa a ce har da kwanciya da mace yo to duk mutanen da an ka aihu a afirka wanda sun ka kashe su kaga da an ka an kashe su haka ga wani mutum wai shi na son shi zo shi kwatanta mutane abin da Allah ya kyauta ala ayyati hal shi asalin bayyanar ilmaniya a ƙasar turai muna fahimta ta sai mun koma zuwa ga tarihin ita shi kanshi addinin kiristancin karan kanshi muna gane ni wato kiristanci da addini wanda bai sabu karbuwa ba a duniya tunda wanda ya zo da kiristanci wanda kiristanci sun ka samai amma sunan shi musulunci annabi isa ko ba haka ba daga baya da suka shigo wasu abubuwa suka ka aqidun trinity wanda trinity Allah ya zan uku alhali annabi isa bai zo da haka ba annabi isa ya zo da Allah guda ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم الحمد لله كثيرا وندكما يهديكم الله ويصلح حالكم asalin waɗanda suka yi bincike yanzu da aka gano akwai wata tsohuwar coci a ƙasar suriya tana daga cikin coci mafi tsufa a duniya da aka je aka iske wani littafi a cikinta wanda ana ganin har yanzu ba a samu wata bibil ba wadda a tsohuwa irin wannan bibil din wadda ta jima a duniya ta nuna allah guda ne cikin wannan bibil kai a tsarin su da suka yi na tarihi ba a taba samun wata bibil wadda ta kai gare ta tsuwa cikin ta allah guda ne allah ɗaya ne to kaga shi yasa da aka yi bincike aka kai ta vatican akwai guda wadda an ka gano turkiya ita ma ta yi tsuwa da bibulkin da akwai vatican
ta yi aka samu ta suriya yawa a ina ganin bayan bayan ta suriya an ka samu ta ta ta ta ta turkiya da aka yi bincike aka gano takaddun tsuhon su ya haido waccan wadda akwai vatican din kuma cikin ta an nuna Allah ɗaya ne finalman bi suka yi sai vatican ta ce a yalla wani musulmi na laɓe ya rubuta kaza kaza kaza kaza kaza kaza saboda in mutum bai son karɓar gaskiya ba zai karɓe ta ba Allah kai mana tsari ala ayyati hal alramma isa annabi isa bai samu magoya baya ba irin yadda ya kamata shi yasa yayi ta an kira shi almasih li'annahu kana yamsahu al-ard kamar da suke cewa almasih wasu ce li'annahu yamsahu al-insan fayabra bi idnillah kamar yana shafar jikin mutum wasu ka ce almasih li'annahu yamsahu al-ard kamar yana tafiya bisa doron kasa yana yawan yawo saboda bai da magoya baya yahudawa suna bi dashi su kashi har sun yi tunanin ma sun kashe shi Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu mun gane wannan da kyau to yanzu annabi isa hayyan mutu bai da magoya baya masu yawa duk da yake su a aqidar su loga ya mutu muku a aqidar musulmi bai mutu ba Allah ya dauke shi kuma zai dawo karshen zamani a aqidar ta ahli sunna amma bai da magoya baya domin in kaga ana neman ka a kashe baka da magoya baya to waɗanda suka karbi wannan addinin dama tun lokacin da annabi Isa ya bayyana an samu sabani Allah ce fahtalafa al-ahzabu min bainihim wasu ka ce annabi Isa Allah ne wasu ka ce Maryam Allah ce kuma akwai Allah babba. Tunda har ita aƙidar ta Allah uku ne, kala daban-daban take. Suna nuna cewa Allah uku ne. Akwai Yesu almasihu, akwai Maryam, akwai Allah babba. Wasu kuma suna nuna a'a ita Maryam ba Allah bace. Akwai Yesu almasihu, akwai ruhi mai tsarki, akwai Allah babba. Kaga hatta da cikin aƙidar ta Trinity ko Trinity. akwai matsala tunda sun yi sabani to yanzu ana nan ana nan sai addinin kiristanci ya zama to yake waɗanda sun kasan addinin yaren addinin kanshi annabi isa ai bani isra'ila na ko ba kanan bane ba yahudi na kenan to vatican ƙasar itali su ba yahudawa bane kuma sun kwace kiristanci sun rubuta da yarensu su kaga dole yahudawa su yi musu tasiri ingila 'yan protestant na yanzu kiristanci na protestant sun ka ɗauka bible da angale annabi isa ai ba da english ya magana ba kenan zancen a ce muna da bible ta larabci wadda an ka rubuta da lariran larabci da wadda an ka rubuta da faransai da wadda an ka rubuta da angale duk asalinsu ba bible bane na asali bibul ta asali ita ce wadda akwai da yaren yahudanci don annabi isa bai yi angale ba bai yi faransai ba bai yi larabci ba don haka ya an kai bai yi italiyanci ba ya an kai sun ka sace sun ka ce yanzu na suna kenan duk waɗanda bibul tradiction ne shi yasa ashe in ka ga yahudu isra'ila sun yi maturai tasiri da america saboda wanda ya zo da addinin da suke bi annabi isa ai ba yahudiya an ba su waɗannan littattafan an tarjama musu da yarensu sun shiga wannan addinin shi yasa suke kariyar wannan addini mun ji wannan da kyau ana nan ana nan waɗanda sun kasan addini sai ya zamanto in kana kan addini kiristanci a wancan lokaci da an kama ka kashe kaza yadda ma an kama annabi isa sai zamanto masu yin wannan addini sun karamta sun boyu suna laɓe-laɓe sai zama to labarin bibin ɗaya ake shi waɗanda sun kasan yarenta sun kasan abin ga 'yan kaɗan ne asalin addini asalin addini to roman rumawa suna bin addinin arnanci arnani alwasaniya laizate ake kiransu pagan sai sarkinsu na wancan lokaci sai ya so ya shiga kiristanci shi yasa daga nan na kiristanci ya zan addinin gwamnatin rumawa duk da yake da suka shiga addinin ba su rabu da shi ba ɗari bisa ɗari nasu ɗin arnancin kasan arne ya gare shi ya bar arnancin ko shi na sallah wani bi kayan gida suna can gida sai ya ɗan shiga ya ɗan taɓa kayan shi an gane ko to da suka shiga kaga wannan lokaci sai in gwamnati ta bi gaskiya to jama'a ma sai ga sun bi gaskiya in gwamnati ta karkace sai mutane su karkace yanzu tunda su kuma abinda gwamnatin ta hankalta ba baban za ta tasa sun kabe addinin kiristanci ba saboda suna ganin arnancin sabani yayi yawa cikin shi sai sun kai shi kiristancin shine bai da sabani to shi ko ana son a hada masarautun da jama'a gaba daya sai sun kace a dauki addinin kiristanci kaga ba a dauki na wani ba to yan ce a dauki na wani wani yace bai yarda yan an ce a dauki na wani wani bai yarda to shi addalilin da yasa sai ta itirafi da kiristanci shine addinin gwamnati muna gane wannan to a shekara ta 325 Trosan Vincent sai an kai wani taro na manya-manyan fada saboda kinan gwamnati ta shigo cikin abin aka tada manya-manyan fada na duniya na kiristanci guda 318 kowane bangare na duniya inda akwai kiristoci 325 afwan a ba rumu ba shine ake kira Council, Concile de Nice. Concile de Nice. Shi ne suke kira da Ingilishi Council of Nicaea. Nicaea N-I-C-A-E-A. Council de Nice. Shi ne suke kira da larabci Majma Niqiya. Niqiya. Wani gari ne a gabashin duniya. to wannan lokacin rumawa tunda su rumawa waɗancan na abin gabatan italiya suke ba kasar rumawa kala biyu na akwai na gabashin duniya akwai na yammacin duniya su na gabashin duniya suna da wajen rasha to da aka yi wannan taron kenan sai suka samu ƙarfi to yanzu tunda an ce gwamnati tana tare da su yaren bibil ya ɓace su waɗancan manyan su kaɗan suka san yaren bibil na biyu su kaɗai suke iya fassara abin da bibil take nufi kaga sai sun ka samu sa'a shi yasa sai su haramta su halatta yadda ransu yake su ko cikin musulmi yanzu sai ka iske jahili wanda bai karatu ba da ya dan iya larabci ya bidi kayan musulunci yasa sai ya ce shi yana da wani matsayi wanda duk malaman duniya ba su da shi sai ya haramta maka ne abin da yake so ya halatta wanda ba wani abu da sabo ba an ka fara to wannan shine sai sun kaga hanya ce ta su samu iko yanzu tunda gwamnati ta yarda da su duk abin da sun ce shi za a bi sai zamanto sun yi karhin da hatta da su masu mulkin tunda yanzu har ya kai mutane sun yarda da addinin dan sarki sai wanda suka so za a dorawa kenan yanzu sai coci ta fi karfin mi ta fi karfin masarautu ana na ana tahiya ana na ana tafiya ana na ana tafiya sai an ka zo wajen wato abin da ya shafi halattawa da haramtawa kaga asalin kiristanci Allah ɗaya ne daga baya bols ba yahude wanda ya shigo dama addinin na annabi isa ne shi kuma bolskin ya shigo iske su sai ya kara musu aƙida ta trinity trinity sai ta shigo ciki ana nan ana nan tun da gwamnati ta yarda da su yanzu sun samu yadda suke so kasan malami in bai jin tsoron Allah da ya haɗu da masu duniya waɗanda suka so a sha ibn ga sai ce to duk aya akwai da za a yi a sarrafa ta haram ana iya ce mai makaruhi makaruhi ka gane ko kaza halatta ma ana iya mai da ta haram a dai ta hidai a samu yadda za a yi duniya ta tafi ana nan ana nan sai suka zo kaga da cikin kiristanci asalin kiristanci mushe masai haramun ne amma yanzu babu ruwansu sun halitta makansu coci ta zo ta halitta wannan ana nan ana nan ana tafiya yanka cikin addinin kiristanci yanka yi namiji yanka abu ne akwai shi amma sun ka zo sun ka haramta shi gibi yanzu yadda turawa suke nan suna yaki da abin ga ana nan ana nan an gane ko sai aka zo wajen aure da aure wajibi ne ga duk preta mutumin da yake wa'azi a coci dole na yi aure yan sai suka so sai suka hana musu aure sun ka ce akwai le maire akwai le sir akwai le wane ne ba su aure karshe sai banda ta faru matan su tai can su nemi maza suna zina har ya kai inda turai yanzu dibi irin abin mamakin da ya faru da an ka ban kaɗo talle zane katroven katroven wani abu irin yadda fada fada suka yi ta luwaɗi da ƙananan yara irin waɗansu kuma suka yi ta zina da 'yan matan da ake kai su yi karatu a wajensu saboda mi alaran ma isa mutum ya ce ya ƙoshi gawurtaccen ƙato ya ce ya ƙoshi kuma an ce bai aure to hanyar ruwa kuma ruwa sun taho akwai matsala kaga akwai matsala dan haka shi yasa musulunci bai yarda mallami ba ko limamin makka da a ce bai aure ba a yarda da wannan ba limamin makka sai ya yi aure limamin madina sai ya yi aure Na'am.
babu yadda zai ce ba za ka yi aure ba ka yi auren ka kawai haka Allah ya so tunda annaba sun kai aure kai baka yi annabawa imani ba gaskiya
mun gane wannan da kyau Na'am.
to kaga sai suka zo sai suka haramta musu aure kaga daga nan sai aka samu matsala da sunan tsarkakewa kaga mutum sai ta shi banna daga ƙasa muna fahimta wannan da kyau ana nan ana tafiya bayan wannan sai suka zo sai suka hal- kaga can cikin bible a can asali cikin karatun bible a can cikin kristanci gumki haramun ne
asalin bibi asalin bible gumki haramun ne amma sai suka zo sai suka fara halatta waɗansu 'yan gumuka sai suka ce a'a kamar hanya ce ta expression kin liberté hanya ce ta expression kin eh, abin nan oh, oh, 'yancinka da, da, da, da, da kaza sai ya shigo ciki daga nan sai ga gumki cikin mi cikin coci cikin coci
wanda in ka dibi gumkin annabi isa wanda aka yi wanda an ka ce maslub na'am yau ai a zamanin yesu almasihu ai babu kamera haka to ya an kai an ka samu mutum mai kama da shi dan diddi ba na an kai an ka samu wani mutum bugaggen turai dan giya na'am shi da ai wannan filmikin ka gane ko yayi kari yanzu aka dauki duk hotunan shi an kasa cikin coci na duniya shi da kansa sai da ya hito wannan mutumin wanda ya wannan filmikin ya ce wa a daina ɗaukar hotuna da yawa ana sawa cikin coci shi wa ba yesu almasihu na ba shi film na yayi ya samu kuɗin shi ya ce kuma shi ba wani mutumin kirki na ba ya ce bugaggen dan giya ne shi cikakken dan giya ne shi da kai ne wallahi ya ce a daina sawa hoton shi shi a daina ɗauka hoton shi ana sawa kaga daga nan tamasili sai sun ka shigo ana nan ana nan da cin rashawa amsa kuɗi kamar yadda malayan huda suke amsar rashawa suke gyaggyarawa da sukukul gufran sukukul gufran ana ba isa daga sokku ne da sadun da kafun sukuk jam'i ne sukukul gufran takarda ce kashe na resi yadda kaga ana ba da mutum resi Na'am.
ko fatura da larabci Mm.
ina fata ana fahimta ta to shi na an ka yi na ba mutum ya kawo ai mai gahara in mutum ta ya kashe mutane ya taho sai ya ci ma pap ya kashe mutane ko ya ci ma uh, abin ga pastor predator ya kashe mutum sai a ce a to shi kenan sai a rubuta takarda a ce to kaza za ka daya in ya kawo sai a rubuta sai a saka shi dab an gafarta maka kawo kuɗi su kukul ghufran sai suka samu wannan ana jira ko daga nan sai zamanto su suna da tasu dariba kamar empoci wadda sun ka'ada wadda suke tahiya akan ta kaga kenan addini da ya kamata ya zamanto ya nuna ba mutane hanyar tsira ya koma hanya sai zamanto coci tana da al-iqta'at in ka kira iqta'at daga qafa'a ne gonaki gare ta nata na musamman a turai wanda ake mata noma kuma ita ke mallaka su kaga sun karkatar da addini daga hanyar nuna ma mutane gaskiya Gaskiya.
zuwa ga neman harkokinsu duniya kuma sai suka zo sai suka samu matsala da mi da sarakai saboda yanzu sun koma su suke da izinin nadawa kenan kaga iyan sarki sai wanda sun ka zaba to kaga yanzu kuma an samu matsala in dan sarki ya kiya suna iya su ki dora ka ko kuma su ce wannan masarauta tsinin nace la'anan nace sai a hada sauran masarautu a yaƙe ka a cire ka a aza wanda ake so kaga an samu matsala kenan to turai tana tahiya akan haka tana tahiya akan haka sai aka zo kuma sai aka samu matsala ta fuskar abin da ya shafi fito na fito da ilimi ilimi na kere-kere da bincike wanga duk ina maka bayanan dalilan da suka sa wannan aƙida ta bayyana a turai kenan don mu fahimci karatun da kyau na'am Eh, a alif da ɗari biyar da arba'in da uku mil sanksan karantuwa akwai wani masani a ƙasar turai ana kiran shi nicolas perconicus shi nicolas perconicus mutum ne wanda adda ilimin sararin samaniya sai ya rubuta wani littafi al-ajra harakatul ajram al-samawiyya yadda tauraru suke tafiya ya nuna cewa ba tsayana suke wuri ɗaya ba to matsalar eh, eh, kiristanci a tun da waɗancan lokacin sun samu ƙarfi sun hana duk wani abu wanda zai cin karo da abin da sun ka faɗi ba za a yadda da shi ba kuma ga bibil an riga an sako abubuwa da dama waɗanda ba na gaskiya ba ne ciki to shi ko duk abin da yake ƙarya in ba a tuba ba yau da gobe haka halin za ta yi halinta tabbas to su cikin bibil an ce tauraru ba su ta tsaye suke wuri guda shi ko ga wanga mailimci ya yi bincike nicolas perconicus ya ce suna tafiya kuma ga hujjojin shiga dalilan shi a alif da ɗari biyar da arba'in da uku sai aka hiddo karar decree cewa wannan littafin an haramta shi a turai gaba ɗaya kaga sai aka samu matsala muna jin wannan da kyau ana nan ana tafiya ana nan ana tafiya an gane ko sai aka samu wani masani shi ko sunan shi Gernardo Brino Gernardo Brino shi kuma wato sai ya gano abin da ake shi ma telescope telescope kasan tele asalinta ba faransanci bane ba ingilishi bane kalma ce ta mutanen ƙasar girka grek to tele hidda shi za ka yi yana nuhin nesa muna gani ba to sai ka ƙara abin da za ka ƙarawa vision tana nuhin gani ok television kallo daga nesa command tana nuhin ba da umarni telecommand ba da umarni daga nesa. Mun gane wannan da kyau? To telescope yana nufin wata na'ura ce da take hango abubuwa daga nesa. Don mu gane da kyau. Shi kenan da ya kirkiro wannan sai coci ta ce ba ta yarda ba. A alif da ɗari shidda da arba'in da biyu a mil sisan karandu sai coci ta ce a kashe shi ya saba makarantar wa bible shina da shekara saba'in a wannan lokaci alif da ɗari tara da alif da ɗari shida da arba'in da biyu a milsisan karandu aka kama shi aka zuba mai wuta aka kone shi kam saboda ya kawo ci gaba muna ji da kyau ana na ana tafiya ana na ana tafiya a alif da ɗari shidda da saba'in da bakwai a mil sisan sosondiset sai aka samu wani masani a turai suna nai spinazo shi spinazo shi ko sai kawo madrasatun naqdi tarihi madrasatun naqdi tarihi makaranta kamar tsari ne wanda duk abin da an ka kawo na tarihi akwai hanyoyin da ya kamata a bi a yi bincike kan shi a gane gaske shi ko rashin gaske shi sai coci ta gane wannan me yasa sun ka yaƙe shi saboda shi bible littahi ne yana da tarihi za a yi komawa a yi bincike kenan tun daga nan sun san me mai hankuri an ka ce wanda bai da gaske bai da hankuri ar sai suka ce abin da nashi karshe aka kama shi shi can abin nan ɗaure sun ka ce mata maslulan mata ya mutu maslulan da mimun da sinun da wawun da lam'alif maslulan ba masluban ba in tabe in an ka ce mata masluban ya mutu an tsige shi da sodun ne akwai mata maslulan maslulan shi ko da sinun ne kuma lamun ƙarshe ina fata ana fahimta ta shi ko ana nufin mutum ya mutu da shanyewar jiki akwai mata sabran shi ko ba ana nufin ya mutu da hankuri ba mutumin da duk bai mutu wajen yaƙi ba ana iya kiran shi mata sabran kamar a kama mutum yanzu yana tsaye a bar shi har ya mutu ba a ba shi abinci ba mata sabran a kama mutum a ɗaure shi ya mutu gidan kasu ba a mai komi ba ya mutu mata sabran ana iya cewa mata fisijin a kama mutum ba da takobi ba da komi ba a rinka jifa kai ana kiran shi mata sabran duk dai mutumin da bai mutu a fagen yaki ba gaba da gaba yaki an kai kamar wani hali da yanzu an kai mishi wani abu ko daure shi ko da abu ya mutu ana kiran shi mata sabran shi yasa gakka sa tsammani da an ce mata sabran da larabci yana nufin wani abin alheri na a ba ba ba yana wannan na yawa mutum ya mutu akan zalunci ne aka kama shi kuma ko da tana mutu akan ba akan zalunci bane aka kashe shi almuhimmu shi wanga spina zo kin alarma isa a alif da 677 tashi ta kari shine wato maslunan paralyze kenan an gane ko paralyze suke kiran shi da faransanci paralyzed da english sannan akwai wani marubuci ana kiran shi john locke john locke a alif da 704 milset sankat john locke shi ko ce a'a ya kamata a ce duk lokacin da an ka samu at-ta'arud يجب إخضاع الأمور للعقل عند التعارض معنى idan an ka samu abubuwa sun ci karo da juna ce to a kawo hankali a tsaya a yi bincike a gane wanne ne gaskiya wanne ne ba gaskiya ba sai coci ta ciwon ga shi ma a an ga ɗauki mataki kan shi to shi ƙarshe dai sun yaƙe shi ba mu sani ba sun kashe shi ko ba su kashe shi Allah alam ma'ana wanga misalai na na kawo na ma'ilimta waɗanda an ka yaƙa me yasa sun ka ce hankali saboda cikin bible akwai abin da hankali bai karba na'am yanzu in ka dibi bible bible waɗanda akwai bisa doron ƙasa yanzu ahmad didat kana jalakar ahmad didat wannan masanin nan na kiristanci na ƙasar eh, eh, south africa africa du sud wanda asalin su mutanen ƙasar india ne suka zo in- in- nan ka fahimce ni no.
wanda kuma shi asalin shi ɗalibi ne na wanga kari mel kari mel shi kuma wani fada ne na ƙasar eh, canada wanda ya musulunta yadda ya musulunta ya gane addinin musulunci gaskiya ne ya fara yada irin abubuwa da ke akwai cikin kuskure na bibil No.
daga nan irin su ahmad didat suka samu suka yi karatu gare shi No.
to ahmad didat da ya je a ƙasar america ya haɗu da wani babban fada ana kiran shi jimmy swagger ya ce mai bibul ga sunan guda talatin da hudu waɗanga ba an tsaya bakin nan ba talatin da hudu kowace abin da waccan ta ci ba shi waccan ta ci ba. kaka za a iya haɗa su so wacce ta ta gaskiya kai in ka duba lokacin da muna karatu a Saudiya a mahadin Rabatul Alam Islami akwai ni babban masani daga cikin masu tattaunawa da kiristoci na duniya ana kiran shi Dr. Ustad Dr. Munqidh Sakar asalin shi dan kasar Syria ne amma yana karantarwa a mahadin Ali na Rabatul Alam Islami kuma daga ne yana karantarwa a Jami'at Ummul Qura da yazo ya kawo nasab na Annabi Isa manya-manyan Bible waɗanda an ka yarda da su guda hudu na sauran duk eh, Vatican ta ce ba ta yarda da su ba. To hudu din kansu guda hudu din dukkansu sun samu sabani wajen nasaba ta annabi Isa. Wagga sai ta kawo kakan shi na hudu ta ce shi an na bakwai. Wagga ta kawo na bakwai ta ce shi an na goma. Waccan ta kawo na goma ta ce shi an na sha uku. Waccan na sha hudu ta ce shi an na sha biyar. Waɗanda an ka yarda da su din kansu kame kame ya yawa to dada kaga kenan in yace ayi ikhda'ul wato ayi istikhdamul aql inda ta'arud kenan sun gane su ne zai yaka tabbas to kaji irin yadda aka samu matsala game da cuci irin azabtar da ta yi mutane da tassa an ka azabtar waɗanda misalai na mun ka bayar da waɗanda tassa aka ƙonar shi yasa sai ilmaniya ta bayyana ana nan ana nan ashe akwai wani bomba a ritar To.
ko a ritar da masu ke cewa na'am ashe revolution française tana tahi ita ko ita ta taɓarki da taɓarki lokacin nan sai komi ya zan ya haita hannunsu alif da ɗari eh, bakwai da tamanin da tara zuwa alif da ɗari bakwai da tis'in da tara na ƙari an gane ko shekara goma an kai ana wuta revolution française da ta zo to ita ko sai ta ƙara in can da an yi macoci bore to yanzu ko sun hada da sarakai domin can da da sarakan na turai da masu ilimin cocin turai kaga tare na aki wanga shi ga nada wanga har a yadda da shi na'am wanga abin da ya ce wanga bai ketarawa su ko masu kuɗin turai sai suka bi su sai aka haɗe hatta da auratayya ba a yin aure sai tsakanin ɗiyansu su waɗanga uku kenan yanzu waɗancan sun bautar da mutane da addini waɗancan sun bautar mutar da mutane da mulkin su waɗancan kuma sun bautar da mutane da kuɗin su shi kenan sai mutane sun ka zambagi da sun ka gane bauta ta suka sai suka ce ba su yarda ba sai an kai amfani da sojoji da an ka ce amfani da sojoji ina sai mutane sun ka hito sai ta barki to shi na sarkin na faransa an ka ce ila ete decapite sai an ka kundumi kan shi kuma wani babban bayahudi shi ya bada wannan shawara yana tsaye na ma an kai wannan aiki su yahudawa daga baya sun kai duk wannan rahoto dan kwanakin nan dan dama abin da suka so a kashe manya waɗanda sun ka san wani abu sai su zo su tsara ma mutane yadda za a tafiya shi yasa in buku kula da mailimtan ku ba in buku kula da cizawan ku ba in buku kula da malaman ku ba ana fille musu kanu ko aka kashe su ko aka yi nisa da su to matasa na za a bari waɗanda ba su son komi sai mata da abinci sai a ba su tuwo su ci a gama su da budare a yi rawa a sha giya a yi ta ta kare kak a rasa inda alƙibla take Mm.
mun gane wannan da kyau na'am adraka shi yasa agadas da turawa suka zo manya-manyan malamai na agadas suka taso suka fito suka bar gari suka je wani masallaci waɗanda kuma ba su yarda ba a yi yaƙi suka je masallaci suka zauna suka ci gaba da ibada da fara- turawan faransa suka samu labari bayan yaƙi can suka zo suka iske su suna zamane suna ibada suka buɗa musu wuta suka sa adda suka yi ta datsan namansu ba su bar mallami ko guda ba sai mallami guda ya hita shi kuma sun sa tsammanin ya mutu ya mutu
yanzu waɗanda me yasa suka yi musu haka nan saboda sun san waɗanda suna a jagororin al'umma idan yau suka koma suka karantar da matasa kenan har yanzu ba a cire ma addini ba
na'am muna jin wannan alaran ba isa Na'am.
to kenan waɗanga su ne manya-manyan dalilai na tasowar mi na tasowar raba addini da mi shi yasa sun kira ta ilmaniya Na'am.
domin ilmaniya suna nufin wai tsari ne na ilimi me yasa sun ce mata ilmaniya saboda sun ga addinin su ya yaƙi mi ya yaƙi ilimi sai sun kira ta mazhaba mai bin ilimi da bincike Mm.
kana fahimta ta Na'am.
shi yasa waɗansu suka ɗauko suka sace masa ilmaniya wai alaka ilimi kamar addini shi na ili- wato kamar science tana tana ki tana matsayin kishiyar religion ne ina fata ana fahimta ta shi yasa suka kira ta ilmaniya to amma abin mamaki kafin wagga revolution française da waɗanga abubuwa na'am shin musulmi kai kai da zaka ɗauko wannan tun da za mu zo musulunci ya karantar da turawa ilimi na bincike shekara 857 a ƙasar Spain l'histoire de l'islam en Andalousie term dubu talatin da biyar term scientific dubu talatin da biyar da ake aiki da su a turai na musulmi ne da an ka kwace ke daga Spain ko an kasa ciki
dubu talatin da dubu talatin da biyar fuad siskin ɗan ƙasar turkiya wanda ya yi hijira daga turkiya ya je ya yi karatu a alman a birnin frankfurt ya yi aiki tare da fariq yana jin yarurrukan turai ya gano satar da an kai livur dubu biyu da ɗari biyar waɗanda sun kai tradiction turawa na ilimi sun ka kai sun ka ci nasu na shi ya gano su shi yasa da an ka kai shi za a bashi pre nobel da suka diba suka ga irin sherin da ya bankaɗo sai suka juya suka gani shi muna gane wannan No.
kenan mu musulunci ba yaƙar ilimin bincike yake yi ba balma hanya ce ta ya taimaka ma musulmi don ya kare ƙasar shi ya taimaki musulmi yan uwansa kuma har ya kira wasu zuwa ga addini na'am su kuma coci lokacin da suka azabtar da ma'ilimta musulmi na nan na karantar da 'ya'yansu kuma da yaren larabci lang officiel andruzi espan kenan sai larab lang scientific sai larab balle ka ce wai larabci ba yare ne da aka ci gaba da shi an ka karantar da su turawan da yansu kuma ci da kansu cocin wani lokaci suna tura 'ya'yansu da ɗiyan mutane 'ya'yan mutane su je can cikin espanya lokacin da musulmi ne ke da ilimi su karantar da su kuma garuruwan musulmi suna nan har yanzu gidan shugaban ƙasar musulmi yana nan kasrul hamra ka tai ka diba da kasa cikin google zai kawo maka shi har yanzu irin ginin da gare shi karon da ke cikin shi ko white house ta america babu irin wannan karo ko mu ce tile ga wanda bai jin bai jin faransanci to kenan addinin da ya yaƙi ilimi da wanda ya karantar da masu ilimin na yanzu ɗaya ne Bai zama ba ɗaya ba ne amma saboda an ɓoye ba musulmi tarihinsu ba a son su san tarihinsu ba a so san tarihin magabatansu sai an ka nuna musu da musulunci da ci ita wannan cocin duk tsari guda mu'amala guda sun kai mai ilimi alaran mai isa bari mu zo zuwa ga nuktan mutukatun ta ƙarshe ko mu shi ta ƙarshe wadda saboda na ga alamun lokacin mu yana son matsowa Na'am.
to a wani lokaci ne su turawa sun ka kawo sun ka watsu mana wanga bala'i a cikin kasashen mu shine zamu kawowa daga nan sai mu ci gaba da abin nan wato kasashen musulmi da bayan an yi taro na conference de berlin a alif da ɗari abin nan eh, 480 da, eh, 1884 zuwa 1885 suka yi yadda za su yi kasashe guda goma sha hudu biyar sun ka jagoranci wannan aiki sauran suka nuna su ba su damu da wannan aiki ba ina fata ana fahimta ba mun bai- mun faɗi waɗanda suka damu da wannan faransa da Birtaniya da da- da- da almania da belgique da portugal su ne sun ka damu da wannan suka rarraba kasashen duniya kwarai sauran kuma ba su damu da ah, abin nan ba ala ayyati hal a alif da ɗari bakwai da tis'in da ɗaya mil 791 ingila ta rusa tsarin shari'ar musulunci a ƙasar indiya ta adalayi city ashe da ingila da mi take aiki da musulmi da, da shari'ar musulunci a mil 791 sun ka ce an ruguza ta mun ji wannan da kyau ka ji lokacin shigowa ta a ina a indiya Indiya.
laicite ta shigo a ƙasar Algeria a alif da ɗari takwas da talatin a mil wisan trant Algeria kaga ai ƙasa ce ta musulmi Na'am.
faransa ta ruguza tsarin addinin musulunci ta aza musu laicite a alif da ɗari takwas da tamanin da uku aka ruguza tsarin shari'ar musulunci da ke ƙasar eh, misra egypt zamanin Ismail Khaiduwe aka kawo tsari na layisite aka watsa musu. Muna jin wannan? A alif da ɗari tara da shidda ƙasar Tunisi su kuma aka canza aka ruguza shari'ar musulunci aka kawo tsarin layisite. A alif da ɗari tara da sha uku 1913 a ƙasar Morocco Maroc aka ruguza tsarin shari'ar musulunci aka kawo musu laicite a alif da ɗari tara da ashirin da uku aka ruguza tsarin shari'ar musulunci a ƙasar Turkiyya zamanin Mustapha Kamal Ataturk turawa suka haɗu da ma ita ce daula ta musulmi da adda ƙarfi a wani lokaci ta ƙarshe suka taru su faransa su yasar aka yaƙe ta aka ruguza wannan daula ɗin saboda ta yi ƙarfi kusan shekara ɗari biyar tana yaɗa musulunci ina fata ana fahimta ta ba kuma muna cewa ba su da kurakurai ba kowa yana da kurakurai amma aikin da suka yi a faɗe shi sun yi aiki a alif da ɗari tara da ashirin da uku aka ruguza wannan shari'a aka kashe sunan khilafa ba su yarda ba sun kace sai dai a ce president ka a ce khalifa saboda yana tuna ma mutane da sunayen magabata mun ji wannan sai kuma munan kasan mu ta mutan yar a le 27 le 29 juillet 29 ga watan bakwai 1991 palais de congrès aka zaɓi cewa Nijar ba ta bin tafarkin kowa ta bi tafarkin laicite jagorancin da taron da Andre Salifu, Profesa Andre Salifu ya jagoranta wanda shi wanga 'yan Nijar sun san shi ba sai mun wasu dogon bayani ba. Ana ran isa ka da laicite da ta shigo a kasashen musulmai kuma yanzu insha Allah ta'ala ita ce kenan tun da sun raba addini da da tafiyar rayuwa ko da tafiyar gwamnati a can turai sai suka ce mu ma a yi wannan hanya ce ta farko ta yakar addinin musulunci a cikin kasashen musulmai saboda da an yi haka sai a ce dan bariki babu ruwa ne da sallah shi yasa kaga da sojojinmu da yan sandanmu da portar dutini namu da ma'aikatunmu babu zancen sallah babu zancen addini shan giya in ka ga dama ka shage ka yadda ka ga dama ka yi zina irin yadda ka ga dama ka ci amana kasar ka duk ba laihi na ba babu wata matsala tunda ba sai an tambaye ka lahira ba kuma wannan bai da alaka da addini dan ba ka ci amana kasar ka to wannan yana daga cikin duka athar na ilmaniya in muka zo sati mai zuwa in akwai rayuwa in Allah ya so in Allah ya so za mu faɗi waɗansu abubuwa daga ciki hanyoyin da turawa suka bi na yakar addinin musulunci da kuma al'adodi na gari a cikin al'ummar da suka yi mulkin mallaka wanga na farko ne kiran shi a karatu na biyu kan yakar musulunci za mu ƙara waɗansu ko biyu sama ko uku saboda maudu'in yana da faɗi kafin aje zuwa goni reshe bi iznillahi ta'ala in Allah ya so ya yada abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk to alhamdulillah yan uwa alaihin daɗin karewa mun samu yau tarihi masu yawa musamman ma a ƙarshe dai an haɗu nan Nijar a kan kala ayyuan ga tarihi ma'aikata ba san da shi ba.
Eh a kasar da yake akwai masana kuma abu ne wanda tana yiwa ana iya sashi gidan TV amma dai mun dan faɗa dai ne saboda mas'ala ce ta ilmi.
Amin amin. Kuma Allah ya mu da maganin hudin ganin ga makiya masu son sarba mu da addini.
Amin amin amin.
Muna fata Allah ya amfana da mu da abin da ma karantar da mu. Amin. Mu nuna mana rana ta yau a samu a ci gaba da wannan karatu mai mai fa'ida sosai insha Allah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين. باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين المتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين